أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارhام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أنواع مسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komi wanda ya ƙaddara haɗo mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahaji a yau muna 27 ga watan rabi'in al'awwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana 1444 wanda ya daidai da 23 ga watan goma na shekara 2022 miladiya ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi mai albarka littafi na risala a risalatu lil abidi zaidin al-qirawani littafin risala na shehin malami imam abi zaidin al-qirawani littafi da yake karantar da mu al'amura da ya shafi hukumce-hukumce na addininmu na musulunci tun daga tsarki kama alwala tun daga aƙida matukwam har ya zuwa dukkan abin da ya shafi hukumce-hukumce na shari'ar musulunci amma wannan littafi yana bayani waɗannan hukumce-hukumce ta hanyar mazahaba ta imam malik allah ƙara masa yarda ma'ana fahimta ta wannan shehin malami imam malik bin anas allah ƙara masa yarda wancan sati na sama da ya fice mun fara wannan darasi muka yi mukaddama a yau kenan mun gama mukaddama za mu shiga babi na farko a cikin wannan littafi babi na farko shine babu ma matan digubihil alsinatu wa ta'taqiduhul afida min wajibil umuri diyanat wannan babi zai mana bayani bisa ga abin da ya kamata a ce harshe ya furta baki ya furta sa'annan kuma zuciya ta ƙudurta ta yanke kada'an ta yi imani da shi ma'ana shi ne abin da zuciya ya kamata ta ƙudurta harshe ya furci zuciya ta ƙudurta me wannan abin ya ce min wajibul umuri diyanat na daga duka abin da ya shafi abubuwa na wajibi na tilas game da al'amurra na addinin nan namu na musulunci abinda ake so musulmi ya kasance ya ƙudurta shi ya furta da baki kuma ya yanke imana ya yi imani da shi a cikin zuciyarsa matukar musulmi bai samu wannan imani ba to akwai matsala ba saboda haka wannan shine tantagaryar tauhidi kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana mi wannan babi kusan aƙidodi ne ɗaya-ɗaya-ɗaya har kusan wajen aƙida ɗari wadda kuma duka sai idan dunkula za su rarraba za su dawo kishi uku kishi na farko abin da ya waje ga Allah subhanahu wata'ala ma'ana abin da ya dace wajibi ne ga Allah subhanahu wata'ala a jingina masa sai kuma isimi na biyu cikin abubuwan da ya kamata a kore su ba a jingina wa mahalicci Allah subhanahu wataala sai na uku shi kuma bayani akan abin da ya halatta a cikin haƙƙin Allah subhanahu wataala a takaice irin abubuwan da ya kamata a ce musulmi namiji ko mace ya furta da lafazansa na bakinsa harshensa suna ya kudurta a zuciya mana zuciya ta amince ta yi imani shi ne sai fara ce wa min zalika yana daga cikin waɗannan abubuwa na wajibai da ya kamata a ce harshe ya yi furci zuciya ta kudurta al'imanu bilkal shi ne imani a zuciya imani da Allah subhanahu wa ta'ala imani na gaskiya ma'ana mutum ya ba da gaskiya da gaske har a cikin zuciyarsa matukar ya kasance akwai wani bangare na birbishi na kaikayi to wajiya zubulla akwai matsala wannan ɗaukobin lisan sa'annan kuma harshe ya furta shine furici da wannan kalmar shahada kalmar la'ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kenan ana abin da ke so nuna mana imani ashe hawa ne kenan cewa imani faɗa ne da harshe da kuma tsarkakewa a zuciya da kuma aiki da gabaɓuwa ma'ana in an ce imani wani abu ne da mutum na farko sai ya furta kafurta cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah na shaida na yarda har a zuci babu wanda ya fi dacewa a bauta wa sai Allah sa'annan kuma wannan bautar ta kasance ma'ana daidai da karantarwar manzansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana kenan harshe ya furta zuciya ta gaskata kuma a aikace ma'ana a aikace a ga duk wani abu wanda Allah subhanahu ta'ala ya hana to saboda haka ka hannu duk wani abu da manzo sallallahu alaihi wasallam ya shikon jayin kunni akai to a ga kuma kai ma ka hannu daga wannan abu to saboda haka yana daga cikin abin da yake wajibi shine na farko imani a zuciya furci da harshe annallaha ilahun wahid ka shaida cewa Allah abun bautawa da gaskiya shi ɗaya ne la ilaha ghairuhu baya da wani abun bauta babu wani abun bauta koma bayansa bayan Allah babu duk wani wanda ya dace a bauta mishi babu shi Allah ne kaɗai ya cancanta ya dace ana bautawa wasu amma ba dan abin ya dace ba kai kanka ma ga abin babbar kai ne bai kyau ba yaushe a matsayinka na mutum mai hankali yaushe a matsayinka da Allah subhanahu ta'ala ya halice ka ya samar da kai daga babu yaushe za ka ɗauko abin da ka sassaƙa da hannunka ice ka je ka sassaƙo ka ajiye ka dinga dursuna masa kana roƙonsa waye ta kama maka kaga aka wannan akwai kuncewar basira yaushe mutum zai narka karfe ya zo ya sassaka ya gumiki ya zo na bautarsa yaushe in ba kuncewar basira ba a ce mutum yana raye ma miye barantana a ce ya mutu ka zo gindin kabari kana roƙon kabari a fili ma miye shi bai iya maka maganin wani abu barantana kuma ya mutu kaga duk inda kaga haka to akwai bangare na sun ce wata kusa wata ta cikin kwakwalwa ta tsintsazu in ba haka ba ya za a yi alal misali za ka faɗi ko za ka yi wani abu ka dinga roƙon wanda yake matacci ka ba alal kiyaye mutum zai faɗi ya ce si da abdulkadir ko shehu ahmad tijani a ina yake mutum ne fa duka waɗannan bayan allah ne na ƙwarai ina suke babu su manzon allah ma babu shi wanda suka zo a bayan bayan manzon allah sallallahu alaihi wasallam suna kabari to yaushe maimakon ka kira Allah mahalicci wanda ya sami'un basirun alimun yana jin ka yana ganin ka ya san halin da kake ciki rayayyen sarki wanda baya mutuwa maimakon ka kira shi ya kama maka Allah a gazamu sai ka kira matacce maimakon ka daga hannu ka roki ubangiji wanda yake rayayyen sarki mahalicci amma ka zo gindin gumki kana roƙonsa saboda kaga duk waɗannan abubuwa ne da ake yi amma aka shi hankali za a ga bai cancanta ba masu yin su ma akwai na ƙasa tare da su kai bambanci ma ga da mai rai da marar rai a ajiye ɓangare ubangiji maɗaukin sarki a ɓangare guda ɗauki ma ɗan adam wane da ransa wane ya mutu a da allah a cikinsu wanne ne zai amfane ka da wanda yake mata kwanci a mace da wanda yake rayu to yaushe har kuma mutumin da aka sashi a kabari aka binne ka zo gindin kabari kana daga hannu kana ya baka arziki ya baka aihuwa ya baka kaza alhali maimakon ga mahalicci shi kuma sami'un basiru baya mutuwa yana jinka rayan sarki shi yasan yake cewa la ilaha illallah la ilaha anna allaha ilahun wahid la ilaha ghayruhu ka yi imani ka yarda cewa Allah shi ne abin bauta da gaskiya shi kadai babu wani abin bauta in ba shi ba wala shabiha lahu yana daga cikin kuma ka yi imani cewa Allah subhanahu wata'ala baya da kama wala nazirar hukum baya da tsara baya da kini kusan kalmomi ne waɗanda suke mutaradifat sinonim Allah babu duk a bayan ƙasa babu wanda ya kama da Allah subhanahu wataala ka zagaya duniya na gabaki da kaf ɗinta amma kai innan da an zagaya wata duniya sai a ga wani mai kama da kai kai wani ba ba mamaki a garin kuma sai ka zo kana ta wane wane ka jiwo kai kace kai wala na yi tsammanin wani ko ba ka ba to Allah subhanahu wataala bai da kama babu wanda ya kama da shi wala nazir kuma bai da tsara bai da kini abokin tarayya saboda haka wajibi ne yana daga cikin imani abinda ake bukata da kai a matsayinka na musulmi mumini na kwarai a matsayinka na musulma mumina ta kwarai to ka yarda da waɗannan abubuwa matukar da baka yarda da waɗannan abubuwa kana da kokonto ko kina da kokonto akwai to akwai sauran rira aka ba ma'ana imaninka da saura musuluncinka ma da saura musulunci da saura ina ba ta ana fahimta kenan ana zano mana abubuwan da yake wajibi ga musulmi kafin ya zama tataccen mumini kafin ki zama tatacciyar mumina wajibi ne sai ka yi imani da waɗannan abubuwa matukar kaga a'a akwai wani abu ana bara ana karatu akwai matsala wala wala da lahu yana daga cikin abin da yake wajibi a gare ka ka furta kuma zuciyarka ta yarda cewa Allah baya da ɗa saboda haka bai da bukatarsa don mai bukatar ɗa gajiyayye ne ɗan adam shi gajiyayye ne shi yake da bukatar ɗa yana da bukatar wani lokaci ɗan nan in ya girma a kama masu shi kuma lokacin da rauni ya zo kenan shi yana lokacin rauninsa bai iya ɗan ba ni babu a kama masu hayyata shi kai kuma a lokacin da masu maradar na wasu bala sabili ne za a tanta koma shi kuma a lokacin ya ka karfinsa kai kuma ka koma wancan gurin sai a sake masanya sai a taimaka sai a gaza maka to a an ce Allah yana da ashe ya zama gajiyayye dan adam ne yake da bukata saboda haka ashe waɗancan da suke cewa Allah yana da ɗa subhana tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala kai Allah yake faɗa mana ce takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda menene dalilin yace anda aulir rahmani walada Allah ce sama ta yi kusa ta tsatsage saboda tsabar bakin ciki da tsabar damuwa da tsabar fushi ƙasa ta kadu sama wadda ta faɗarna sama ta yi kusa ta tsatsage ta faski ta faɗo ta ta kekece ta faɗo ta ruso ta kashe watan shakul arada ita ma ƙasa ta yi fushi gab take ta tsatsage ta rubuta da kowa da atabi me ya fushin dalilin fushin su insha Allah ce an da aulin rahmanu walada kawai saboda an jingina ma Allah da an ce Allah na da da me ya sanya ce ma yan bagi lil rahmani an yattakhidha walada baya dace da Allah ce yana da da dan adam shi yake da bukatar da kai a hankal jama'a ce Allah yana da da ka san kuma al'ada yaro shi kuma yana da bukatar wasa dole yana da bukatar abokai yayi wasa inda kake to saboda haka ya fito wasa aka bugi dan Allah ya koma gida da kuwa yaya subhanallah kaga abun ma bai da saboda haka wala wala wala da lahu Allah baya da da duk wanda yake ganin Allah yana da to imaninka akwai rauni wala walida lahu kuma haka Allah baya da mahaifi lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba haife shi ba to kaga bacewar basira yau ta dauki wannan siffa ta Allah subhanahu wataala wani ya jingina ma wai a jingina ma wani dan adam wannan siffa wa a ce barhama wa lam yalid wa lam yulad wa yasbullah wala sahibata lahu haka kuma yana daga cikin abin da zaka yi imani ka furta da bakinka ka kuturta a zuciya cewa Allah baya da sahiba bai da mata Allah baya da da baya da uba kuma baya da mata wala sharika lahu kuma bashi da abokin tarayya shi kadai yake dan adam dishi yake da bukatar waɗannan abubuwa yanzu duk mai mulki yana bukatar yana da bukatar dole a ce ga wannan prime minister a ce ga minister da interior ga minister da kaza ga minister da kaza da sauransu domin mi shi kadai bai iya dole sai an kama masa to amma Allah subhanahu wataala shi da kanshi yake zartar da al'amuransa inna ma amruhu iza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun ko ce yake kasance sai zama saboda haka kenan al'amarin ubangiji ba irin dan adam bane ba laisa li auliyatihi ibtida'un haka yana daga cikin abin da zaka furta a matsayinka na musulmi ka faɗa da bakinka ƙarara kuma zuciya ta yarda cewa Allah subhanahu wataala baya da farko dan adam shi yake da farko duka muna aka zuwa sai aka ce ilele bayar min san kaza ko ba haka ba kowa yana da ko a ce dan bayar ne ko kuma a ce yan dat exact le kaza tan tan tan tan tan kaza ko ba ka ba yanzu da ɗaɗo keto wasu na aka ce amin nafsan 00 duk babu mu anan kuma a wannan lokacin duniya tana nan ana ta jagula a cikinta ana ta harƙalla kuɗi ana ta harƙalla abubuwa amma mu a lokacin na muke babu saboda haka amma kuma gashi har 2000 ta kama gamu to ba mu sani ba kuma kafin wata ta je haka ga kuma an waye gari an canza to kowa yana da farko amma Allah shi ba shi da farko wala li akhiriyati inqida'u haka kuma Allah subhanahu wataala baya da ƙarshe amma kai kana da ƙarshe ni kai kai kai kai kowa yana da ƙarshe sai dai kowa bai san ƙarshen ba kawai sai in ya zo tafiya ake yadda ka sani kabar ya gashi ta yana gaba ana ta tafiya mutum ko tafiya ake a makamce kai kullum kana kusa da kabari amma kana cewa to ayi gobe in mi kaza kai ai shekara ta kaza za a yi kaza za mu haɗu za a cashe za a yi kaza kai kuma baka sani ba kana dab da kabari ɗan adam kullum fa inda yake karawa kullum kwana da kake ma'ana ƙara kusantar kabari ne kake ɗan adam yadda ka san shi kwanukanka ne aka haɗa aka cibra aka yi ka duk kwana ɗaya in ya tafi mana karo duk kwana ɗaya ya tafi haka har ya kare saboda haka jiya tafi tafi yau kuma yau kuma tafi gobe domin a jiya yau an rage mana wani abu gobe ma haka za a ƙara ragewa a haka a haka haka sai mutum ya je shi daram ana hailala ake ja la ilaha illallah ike da to saboda haka ba wanda ya san wannan lokaci shi ya sanya mu dage mu yi abin kwarai la yablughu kunhu la yablughu kunha sifatihi alwasifun yana daga cikin abin da ake bukatar ka a matsayinka na musulmi mumuni mai imani saboda haka yarda ka furta da baki ka faɗa kowa ya sani kuma zuciyarka ta yarda cewa la yablughu kunha siffatil wasifun duk wanda masu iya siffanta abubuwa intellectual na duniya masu iya zane da iya kirkiro abu su sawar abu su kirkira su zo su yi ɗin shirin tsira ne zai sa wallahi ba su isa su siffanta Allah subhanahu wa ta'ala duk tunanin mai tunani bai isa ya tunayi tunani ya siffanta Allah subhanahu wa ta'ala ya zana shi ba impossible wannan Allah ne ya ikonsa ka gama tunaninka ba za ka iya tunano hararo Allah ba ce a kama kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne amma duk wata halitta za a iya siffanta ta aljani ma kaga dan adam yana iya siffanta shi zo wani da kwaho da wani ido da waye da sauransu ko ba haka ba amma ina ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda haka yarda din mai siffar ka samu duk wanda shi yake ji da kansa to bai isa ya siffanta Allah ba kuma haka ake so da kai ka yarda da wannan in ka ji kana dute akai kana ezite to akwai matsala a imaninka da ne an samu shi question mark point d'interrogation wala yuhidu bi amrihi almutafakkiruna kuma duk masu tunani ba su iya kewaye tunanin Allah subhanahu wataala al'amar ubangiji ce kai onna de kubri duka gabaki da ilimin Allah kaza ne ko iya halittar Allah kaza ne ƙarya suke duk wani mai tunani zaka ji an ce ga ga special bangaren siyasa wanda yake me yake ta me mai sharhi akan siyasa mai sharhi akan kaza duk ƙarya ke ya isa bai isa ya iya ya kewaye ilimin Allah subhanahu wataala ba yace iya a an gano kaza ne kaza ne aka hada a bilis bai bai sai garkai ga kaza no impossible ya atabiru almutafakkiruna bi ayati me ya sanya ga misali malam sai kawo yace domin duk masu tunani duk yanzu wannan leren sharshar inda suke yi da waye mutum ya ce kaza kaza ne har yanzu kun taba ji an ce an kirkiro dekubrir ce ake duk wanda yana abu da dekubrir ne ce suka ce ana dekubrir kaza a an yi dekubrir ashe kaza kaza ce ko kaza ce an yi dekubrir ashe dan adam kaza ne an yi dekubrir ga yadda dan adam yake a cikin cikin ma'aifa an yi dekubrir kaza ne duk shi ne abin da scientific lale waye da sauransu duka shi ne astronomy da waye deokubirar da suke har yanzu babu wanda ya taba cikin asalin kenan me yake nuna mana akwai abu dama baka ne baka sani ba sai yanzu misali ala misali akwai wani bidiyo da aka yi wannan nan scientific da na duniya da sauransu sai sai labari ce ba sai ba ko wasu sun taba gani an yi shi a faransa an yi shi a hausa a angle da sauransu da larabci ana tafi indal huda hudallah aka samu irin wannan scientific zamna yayi research wajen kenza a laboratory ba yawo ba kaza kaza ya yi dekubirin me a reshashin da yake wai yaya ɗaɗa yake yaya ake halitta ɗan adam a cikin cikin ma'aifa tun daga ɗigon mani har zuwa fitowarsa sai da kenzan a laboratory yana dekubirin afirka kenzan ya gama duka nashi lissafi da tunaninsa da komi sai gano ashe etap etap da dan adam yake bi da kaza da kaza da kaza da kaza da rakwana kaza kaza da sauransu to kasa irin wannan sentiment an gama ana zuwa kuma ai filistinsa ayi wata yan liyafa wanda za a yi honoriya a daga duniya da sauransu kuma wannan ba kowa ake ba card da invitation ba ma sai wanda ake je shi to shi wannan mutumin yana da wani abokinsa da yake musulmi yana shi da shi to daga ciki sai ka mishkar da mitasiyon guda miye ya ce yana so lokaci gaza za a zo a yi a ba da sha a kan miye ya gama bincike ya gano gashi gashi gashi gashi gashi gashi gashi da sauransu shi ne sai da ya gama cito nutsuwa ne a kan wani abin da gaba ta shekara goma sha biyar kana yi ya kalle shi ce karkace da a addinin ku akwai ya cito mu yace NCE ma wannan yan premier kai yan premier ma sun har da ce wannan hadisi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arba'una hadisi yana nan hadisi guda hadisi na hudu ne inna ahadukum yujma'u khalqahu fi badani ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alqatan misl zalika thumma yakunu mudghatan misl zalika thumma yunfakhu thumma yursulu ilayhi maliku fa yunfakhu fihi ruh wa yumar bi arba'in bi arba'i kalimati bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqin aw sa'id Allah yace yara kanana musu hada ce hadisi abin da ya gama bincike kawai shi ke na gashi na a kankanan lokaci kawai a cikin minti wanda bai kai minti ya sha biyar ba an faɗa mishi magana an faɗa mishi duka da shirin tashi shekara goma sha biyar ya sha annabi ya shi kawai gashi abin da ya yi binciken ya gano kuma shi ne aka faɗa mishi a cikin duka bai kai kensu minit ba a sanfi minit ya ce annabi sallallahu alaihi sai ce dan adam dugon mani yana kwana arba'in ya juye ya zama gudan jini kwana 40 ya juye ya zama gudan tsofa kwana 40 in ka hada 40 40 so 3 120 120 shine wata nawa hudu yace daga nan kuma sai a turo mala'ika sai ya gusa masa rai sai ya ga abin da abin da ya binciko shi a hadisi gashi guda fada ya yi ta mamakin abin to saboda kun ga da ya kuburince ake shi ya sanya ana mala ce ya atabirul mutafakkiru na bi ayati kullum masu tunanin nan masu rishar me suke me dogarsu me kwaninsu na difa ayar ubangiji halittar ubangiji ce yanzu alimsar shi wanda ya bincike akan dan adam in babu dan adamin ya yi bincike har ya dan adam yake to shi kuma dan adamin nawaye halittar Allah ce yanzu masu bincike akan dutse da waye da sauransu shi dutsen da zaka yi bincike na waye waye shi to ai kaga asali yadda kaga halittar Allah ne to kake so wai yaya take halittar shine kake bincike akan ta ashe kaga anan su masu bincike ayar Allah ta suke doka su fara tunani akan ta shin wannan abun yaya yake to wanda sai in Allah ya yi ne to ka doka ka yi bincike to yaya kun kai kuma zakai akan wanda ya abu kenan kun gane sai impossible mutum su yi tunani akan ma Allah subhanahu wataala wala yatafakkaruna fi ma yati zatihi haka kuma duk iya tunanin su to kuma ba za su iya yin tunani hakikanin zatin Allah ba wai yaya zatin Allah yake amma to wata halitta sai a iya in aljani ne ma a kirba a shiga ga wani kalzaza ga wata amma Allah na impossible wala yahduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha kai dukkan su gabaki daya masu wannan ilimin ba sa iya kiyoyuwa da ilimin Allah sai fa da abin da Allah ya so shi ma wannan tunanin idan Allah ya so sai dakile abin sai toshe saboda haka akwai hikima da Allah ke bar su har su kai abin ma a yi ta tunani da sauransu a gano har ya kasance ƙarin ilimi da ƙarin basira da sauransu shi sanya masu binciken nan su ya fi dajiya kowa su fi jin tsoron Allah su fi sanin Ubangiji su inda hakikanin Allah take min ilmihi illa bima sha wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard saboda haka Allah kursiyinsa ya yalwaci sama da ƙasa to wani irin tunani zakai kursiyin Allah kawai al'arshin Allah kadai ya fi sama da ƙasa da saman nan taka wadda kai yadda da duk da faɗinta nan to saman bakwai da ƙasan bakwai to kursi duka shi ɗaya fi su da haɗa sama ɗaya ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar har ta bakwai ka zo ƙasa ta ɗaya ƙasa ta biyu ƙasa ta uku ƙasa ta hudu su ma bakwai ne to duka ka haɗa su kursiyun Allah kaɗai ya hisu to da Allah wani irin tunani ne wani ya zaka yi estimating wani abu to kursiyun ce ba Allah ba tukwa kursiyun Allah ne tukwa wasu ya kursiyu samawa ta ladar wala ya udu haifuzuhuma wa huwa al'aliyu lazim kuma duk da haka ma'ana kiyaye su kulawa da su bai ma Allah wahala sai sample ba wani abu ne mai wahala ba amma kai yanzu aka baka kiwon da magaram kaɗai kawai wa a afirka ma nijar a nijar ma da magaram a da magaram ma a ce an baka cikarce a faro banda kaɗai an tada ka aiki a ce ka kula da shi to barantana duniyar to shi allah gaba kiɗe wannan kuma bata mashi wahala wa huwa al'aliyu azim allah shine madaukaki mai girma al'alim yana daga cikin abin da ake so kuma har yanzu ka ƙudurta ka yarda ka sani Allah al'alim masani ne da dukkan abubuwa da suke mu a nan duniya dandaɗaɗɗun da fararrun da sabon da wane ne da waɗanda su gaba kiɗa ka yarda Allah subhanahu wa ta'ala ya fice da sanin su gaba kiɗa masani ne da dukkan komi wa ma tasqutu min warqatin ma wani ganye da zai faɗi ba ce Allah ya san da shi saboda haka al'alim ka yarda cewa Allah masani ne ga dukkan komai al-khabiru ka yarda kuma cewa Allah subhanahu wata'ala gwani ne kwararre ne masani ne almudabbiru ka yarda ka yi imani cewa Allah subhanahu wata'ala shine mai dabbar al'amura mai jujuya al'amura duka yanzu kun gabe jima ba muna cikin damuna ta kai ruwa ta ruwa da gudu ko fuku yanzu gashi mun huda kan mu fara tsammanin cewa shikenan ta tafi sai baɗi yanzu kuma har mu har shi santir in cewa ga wani yanayi yana canzawa kenan yanzu a shiga wani mi sanyi to wa canza shi amma duka ba a huce ba wata guda fa muna ta kukan zahiwar ce kayo garin ya daure masassaru ga su nan iri-iri amma kuma yanzu gagar gari kuma ya fara saki wa yake juyawa amma ta duka kowa kuka ce ta kayo garin zafi amma mun gagare a wannan lokacin da yake zafin mu canza amma yanzu da ya ga dama kuma canza mana gashi na kuma da kaɗan kuma musan lokacin da yake canzuwa ba a haka a haka kuma har sanyi yanzu kaji ana ta farko farko har kuma ya shigo ana a haka a haka kuma har ka je kuma ce ya fara fita wa yake yi Allah to kai imani ka yarda da shi alkadiru yana daga cikin abin da ake bukatar ka a matsayinka na musulmi ka yi imani ka yarda ka kudurta cewa Allah shine mai kaddara al'amura duk abin da ka ga ya same ka na daukaka na wane ne daga Allah subhanahu wataala abinda Allah ya kaddara maka tun kana cikin ma'aifiyarka saboda haka wani dan adam mai isa ya canza maka shi ba abinda Allah ya ce kuma sai ka samu aka riga aka rubuta maka tun kana cikin ma'aifiya to wannan abin wallahi sai ka same shi gajin haƙuri na dan adam wallahi da zaka zauna to da sai kaga wannan abin da Allah ya kaddara shi sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ta da zamu yi dogoro matukar dogoro ga Allah subhanahu wataala wallahi da Allah subhanahu wataala ya arzuta mu kamar yadda yake arzuta tsuntsuwa ka duba in aka ce maka ina magazan in tsuntsuwa in bata da amma mi da safe sai ta wayi gari cikin ta adabe ba komi ta fita bida kafin yamma gurin makwancin da sai ta dawo kuma cikin a ciki gobe ma kuma haka ba ta ajiyewa amma dan adam kaga shi kullum yana da magazan kaza magazan kaza da sauransu as-sami'u yana daga cikin abin da ake so mu furta mu yarka bayan faɗa kuma ka ƙudurta cewa Allah as-sami'u mai ji amma ji wanda ya dace da shi kaka kuskura wani tunani ya kawo maka cito in an ce Allah mai ji kenan shi ma Allah kamar mutum ne a'a kai ka san impossible na hada jinka da jin Allah ko an ce ka kwatanta ma kai ka san abin ba daidai ne ba domin me sai ka diba akwai halitta daga cikin halittun Allah dabbobi waɗanda suka fi sun riga shi amma kai ba iya ka sai ga kawai bai huce ba kilo ɗaya ko kilo goma amma sai ka ji wata dabba ita kuma daga nesa da kilo 40 ma sai ka ga ta ji wani abu to saboda haka as-sami'un Allah mai ji ne amma ji wanda ya dace da shi al-basiru Allah mai gani ne gani wanda ya dace da shi kaka ce a ya za a ce Allah yana gani kenan an siffata shi an kamanta shi da dabba saboda haka gani wanda ya dace da shi kaga yanzu in gani ne ma yanzu ka diba kura da su mage da daddare suke kiwon su su agwagwa su a cikin duhu suke kiwo amma kai fami sai ka haska hutula to kaga dan dabba ce kadai Allah ya bambanta ganinka da nasu to ina shi ko wanda yayi wanda yayi dabbar da kai inda waye da sauransu to haka da an ce yana gani kuma ka hada ganinka da nashi kaga abin yanzu irin su wannan damusoshin na sifantar sai su hango maka abin da yake kilo 40 da ganinsu da idansu amma kai dan adam duka hangenka a ce tenan pla bai huce kilo 10 kaga dabba ma ta fi ka hangen yanzu kura ya ta shinshino maka abin da yake fiye da kilo 10 amma kai baka iya shinshinawa kyanwa yanzu kuna kusa da ita ya ta shinshino abu kai baka ji ba to ashe yadda allan da ya waɗannan abubuwa kenan har ma kyanwa baka iya haɗa ganinta ko jinta da waye da sauransu to ya za a yi kai haɗa naka da allah ka ce a ai an tawaye allah subhanahu wataala ya za a ce allah yana da kaza na kara'a shi ya ce yana da abin da ake bukata da kai ka furta ka imani ka yarda kaushi ba a tambaye ka sharhi ba neman sharhin nan to a nan ne sai ka kauce ma hanya al'aliyu yana daga cikin abin da ake so ka yi imani ka kudurta Allah maɗaukaki ne akan kowa alkabiru kuma mai girma ne akan kowa wa annahu fawqa arshihil mashidu bisatihi kuma ka yarda ka kudurta ka faɗa kowa ya ji cewa Allah yana kan al'arshinsa almashid wanda yake maɗaukaki bizatihi kuma da zatinsa ba wai a hoto ba da zatin shi yake zaune akan al'arshinsa bukata kawai kai ka yarda kai iman shi kana yin wani tawili kai da rafi yaya yake yaya za ita ba ba sa ka neman bincike ba in ma aka nuna maka ba sa ka iya gani ba in ma kwatanta maka aka yi kwakwalwa ka bata ya doka kamar yadda aka ce al'arshin Allah ya fi sama da ƙasa kaga ya fi ƙarfin kwakwalwa ka abin kawai bar shi inda yake abinda ake bukata da kai ka yarda kai imani kawai shine imani shi yasa yake na wannan babi ne na aqida wanda akwai abubuwan da ake so kawai dan adam yarda ka ake bukata kana sa shakku to yanzu kuma ka karkace kai da rafi wannan abu kuma zai kai ka ga halaka ga zo wa huwa fi kulli makan bi ilmihi yana daga cikin abin da ake so aqida ta kwarai ta mumini shine ka yarda cewa Allah yana kan al'arshinsa da zatinsa amma wa huwa fi kulli makani bi ilmi amma dukkan ko ina na duniya gabaki daya iliminsa yana can ya san me ake faruwa ba irin naku ne ba na shugaban kasanka ba iya abin da yake cikin fadarsa abin da an sha kwana shikenan bai sani ba to Allah duk abin da yake faruwa ya sani duk abin da ake kullawa ya sani khalaqal insana wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu saboda haka Allah subhanahu wataala ya halici dan adam kuma ya san abin da zuciyar dan adam take rayawa kai kake da zuciya a jikinka amma Allah ya san meye zuciyar ta take kulla maka me take raya maka wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid ka sani Allah ya fi ka kusa da kanka kai kanka Allah ya fi ka kusa da kai kanka da kanka fiye da ka ta wuya mana akwai wata jijiya a nan da an sare ta kawai sai dai mutum ya lauka shikenan an kare ita ce ake mata hablul warid to wannan jijiya da take rike da komi to Allah subhanahu wataala ya fi ka kusa fiye da ita kai ne ita ana taba ta shikenan ce fuci to Allah ya fi ka kusa da ita wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha yana daga cikin abin da ake so ka sani ka yi imani ka yarda cewa a duk duniya gaba kida babu wani ganye sai ta icce kowane iri ne karami ko babba da zai fadi a bayan ƙasa a bayan duniya illa ya alamu face Allah ya san da ita za ta faɗi a lokaci kaza minti kaza yar kaza za ta bushe ma'ana bishiya kaza za ta zubar da ganye kaza gobe za ta zubar da ganye kaza jibi za ta zubar da ganye kaza har zuwa wata ga abin da za ta zubar sa'annan kuma kafin lokacin ga iska za ta zo ta haramta na a zuwa a yi ruwa kuma ta sake farfadowa Allah kaɗai ya san da wani ka yarda da haka wala habbatin fi zulmatil aradi haka kuma babu wata ƙwaya a cikin duhun dare a duhun ƙasa wala raɗabin ko ɗanye wala yabisin ko busashe illa fi kitabin mubin face dukkan wani abu daga gani na a cikin littafin Allah a bayyane alal arshi stawa yana daga cikin abin da ake so da kai a matsayinka na mumune musulmi ka yarda ka yi imanin cewa Allah yana kan al'arshin shi ya daidaita daidaito wanda ya dace da shi kada ka tambaya ka ce to wani irin zama ne akan al'arshi wani irin daidaito ne wannan kuma ka kauce hanya wannan abin ya faru a zamanin imam malik allah kara musu ya yana cikin masallaci yana darasi wani bawan allah shi wace ya imam ce allah ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa ce allah ya ce wai na kan al'arshin sa ya daidaita ya ce yaya ne al'amarin imam malik ce al-istiwa'u ma'lum in an ce daidaita wani ya daidaita to wani abu ne sananne amma wai kaifa yaya Allah ya daidaita majahulun ba wanda ya sani wasu al'anhu bid'atin kuma tambaya bid'a ne ka tambaya yaya Allah ya daidaita a kalashin to ka zo da sabuwar bid'a imam malik ya ce ku fitar da shi dan bid'a ne saboda haka ba a tambaya yaya Allah yake kawai naka ka shine ka yarda in kuma ma baka yarda ba kana ezite to kuma kaga ranar da zaka ranar da zaka tabbatar sai turutar kenan abin da ake bukata mu a matsayin mu na musulmi duka waɗannan abin mu yarda wa alal mulki itawa sa'annan kuma mi mulkin sa Allah ya taro dukkan komai ya mamaye komai babu wani abu da yake fita daga ordin mulkin Allah subhanahu wataala babu shi walahul asma'ul husna kai imani ka yarda cewa Allah yana da sunaye kyawawa wanda ya ce mu roƙe shi da su wallahi asmaul husna fad'uhu biha Allah ce yana da sunaye kyawawa idan ka tashi kana da bukata to kira Allah da waɗannan sunaye duka bukata ka zata biya duk wata bukata da kake da ita Allah yana da suna da ya dace da wannan bukata taka arziki kake bukata to Allah arzakun ne daga hannu ka dinga ce ya razak ya razak arzukuni Allah ka arzuta ni buɗi kake bukata ce ya fattahu al-fattah sani kake nema Allah al'alim ne ya alim duk wani abu bukata da ke bukata to Allah yana da sunan nan kira shi da sunan Allah ka biya bukata wasu fatul ula a haka Allah yana da siffofi waɗanda suke maɗaukaka lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi Allah bai gushe ba da dukkan siffofinsa da kuma sunayensa babu wata siffa da take gushiya ta'ala an yakuna lahu sifatu an takuna sifatuhu makhluqatu ko makhluqatan Allah ya daukaka a ce yau ga sifar Allah an halice ta wa asma'uhu muhdathatan ko kuma a ce sunan Allah ga sunan Allah wanda yake kirkira ne Allah ya daukaka daga haka kallama Musa bi kalamihi allazi huwa sifatuhu sifatu zatihi Allah subhanahu wataala yayi magana da annabi Musa wanda kuma wannan magana siffa ce ta zatinsa la khalqu min khalqihi ba halitta bace ba daga cikin halittar Allah subhanahu wataala a'a maganar Allah siffa ce ba halitta bace ba an samu wasu yan bidiya tun a zamanin da waɗanda suka kirkiro cewa alqur'ani ma'ana wannan alqur'ani suke cewa halittar Allah ne ba siffar Allah bane ba akan wannan aƙida akan ta ce aka sa imamu ahmad bin hanbal kaso aka yi ta azabtar da shi aka yi ta azabtar shi da shi akan wannan kawai yarda cewa halukun ma'ana shi ita alkur'ani halittar allah ne ba sufar allah na ce a'a ake ta azabtar da shi ake sa shi kurkuku sarkin da ya kama shi ya har ya mutu aka yana kurkuku dan shi ya hau shi ma ya gama zamaninsa wani ya hau jikan shi sai a zamanin jikan aka hudo shi shi ma bayan an fafata an fafata malamai diska yi ta ƙiya suka ce imam ka bi su ka faɗi abin da suke so ya ce a'a ce gare rasa kran shi akan wannan da ya faɗi wannan abu ya ce me ya sanya ya ce domin fatawa shi ta gama duniya gaba da idan ya furta ta wannan to ta fata ta zata tafi har abada ka kuwa da ta zama illa a gari da ba wanda isa warware ta ce ai imamu ya yi fatawa a kanta ya ce gare ya mutu akan wannan fatawa wadda take ta gaskiya Allah saka musu da alheri gariba akan kar addinin Allah ya samu matsala gare shi ya rasa ransa suke tsaya akan alkur'ani siffar Allah ne ba halitta ba to saboda haka la khalqu min khalqi ba halitta bace daga cikin halittar Allah ba wa tajalla li jabalin fasara dakkan mi jalali Allah subhanahu wataala ya haskaka zuwa ga dutse ya daukaka zuwa ga dutse da ya haskaka zuwa ga dutse kawai sai ga dutsen yanarki annabi Musa ce ya Allah ina so in ganka Allah ce Musa ba za ka ganni ba saboda haka sai Allah ya ce amma bari a baka dan misali kadan ya ce ka jiba wancan dutsen haske kaɗan daga cikin hasken Allah ne Allah zai watsa a cikin dutsen in har dutsen ya iya rijiske ya jure ma wannan haske to saboda haka musa kai ma zaka iya gani kaga anan da ɗan adam da dutse wanne ya fi kwari wanne ya fi ƙarfi ke dir kaga dutse ko to bar shi ne aka kusa aka mishi misali sai Allah subhanahu wataala ya haska dan guntun haskensa a cikin dutsen ba wai shi bane ba to ya idan Allah ya fito kawai sai fasara dakkan sai ga dutsen gaba ki daya ta rotsi yanar ki bai iya dokan wani bai iya sufurci kaɗai daga cikin hasken Allah to ina kuma idan annabi Musa zai gashi ita saboda haka ba ba yi ba a nan duniya babu wata ido da za ta iya ganin Allah amma a gidan aljanna wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira Allah ka sa muna ciki wa annal qur'ana kalamullah yana daga cikin aƙidar da ake so a matsayinka na musulmi ka yi imani ka yarda cewa alkur'ani maganar Allah ce laysa bi makhluqin ba halitta bace ba inda halitta ce fayabida da ta kare domin da halittar Allah tana karewa ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga babu shi wala sifata lil makhluqi fayan fadda ba kuma wata siffa ce ba da siffofin halittu barantana a ce ta kare ba a wata ran a rasa ta yanzu kaga dan adam zaka same shi yana kurciya shi da karfinsa da kyansa da somi amma yana da zaka aje hotonsa na kurciya da yana canzawa da zuwa balagarsa da sauransu sai ga canji da generation zuwa generation ka ce a aka ce maka wannan shine wannan tsohon ka ce a a to shi kaga halitta tana canzawa to in an ce alkur'ani halittar Allah ne siffa ce daga siffofin Allah to kenan wata rasa same ta canza to saboda haka alkur'ani maganar Allah ne tana nan ras ba ta tsufa ba ta canzawa wal imani bil qadari mu ci gaba akwai lokaci da ba eh akwai miji na limci hudu ta wal imani bil qadari khairihi wa sharrihi haka yana daga cikin abin da ake so dan adam ya yi imani ya furta da bakinsa ya kudurta a zuciya al'imani bil kadar ka yi imani da kadar Allah subhanahu wa ta'ala khairihi wa sharhi wannan kadara ta alheri ko ta sharri mana mai daɗi ko marar daɗi ka sani haka Allah ya kaddaro abinda ake bukata a gare ka jimuriya da haƙuri da mai da al'amari ga Allah subhanahu wa ta'ala su hulwihi wa murrihi haka kuma wannan kadarar ta alheri ko ta sharri mai daɗi shine hulwihi mai daɗi ce wa murrihi ko kuma mai ɗaci ce he ka shure mata ka yi haƙuri ka shure wa kullu zalika qad qaddarahu Allahu rabbuna to duka waɗannan al'amura tuni Allah ubangijinmu ya riga ya kaddara wa maqadirul umur biyadi saboda haka kaddar al'amura duka suna hannun Allah subhanahu wata'ala wa masdaruha an qada'ihi kuma mabubbugar su tushen su daga hukuncin Allah subhanahu wata'ala ne alima kulli shay'in qabla kauni Allah subhanahu wata'ala ya san dukkan komai kafin abin ya kasance fajara ala qadarihi sai wannan abin ya gudana akan kaddararsa la ya kuno min ibadihi ƙaulun wala amalun illa wa ƙarƙadahu wasu baka ilmu bi saboda haka babu wani abu da zai kasance daga cikin bayan Allah subhanahu wa ta'ala ƙaulun magana ce wala amalun ko aiki ne illa wa ƙarƙadahu face Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya hukunta wani abu wasu baka ilmu bihi kuma ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya fice da shi ala ya alam man khalaq wa huwa latiful khabir ala ku saurara Allah subhanahu wataala ya san wanda ya halitta wa huwa latiful khabir Allah mai tausayawa ne al kuma mai bada labari da duk abin da ya kana abin da dan adam zai kasance a gare shi yuzillu man yasha'u Allah subhanahu wataala yana batar da wanda yake so wa yahzuluhu bi adlihi sai batar da shi da tabar da shi da adalcinsa wa ya haji man ya sha Allah yana shirya da wanda yake so fa yuwaffiquhu bi fadli sai Allah ya masa dace da falalarsa fa kullum muyassirun bi taysiri duk wani abu da kaga ya maka sauki to da sawakawar Allah subhanahu wataala ne ila ma sabaka min ilmihi zuwa ga abin da ya gudana daga iliminsa wa qadarihi da qaddarawarsa min shaƙiyin na daga taɓaɓɓe ne matsiyacin lahira ne au sa'idin ko kuma mai arzikin lahira ne ta'ala an ya kuna fi mulkihi ma layiru Allah ya ɗaukaka a ce a cikin mulkin Allah wani abu ya faruwa abinda Allah bai so ba babu shi duk abin da kaga ya faru to haka Allah subhanahu wataala ya kaddara kuma haka Allah yake so aw yakuna li ahadin anhu gina ko kuma wani ya kasance a ce a ai shi ya wadatu da Allah ashe da bai da bukata agun Allah Allah ya dauka da wannan akwai wanda zai ce bai da bukata agun Allah ta'ala aw yakuna khaliqu li shay'in ko kuma wani ya kasance ya halitta wani abu aw yakuna ko ya kasance khaliqu li shay'in mahalicin wani abu illa huwa rabbul ibad face sai shi dai Allah ubangijin bayi wa rabu a amalihim kuma ubangijin ayyukansu wal muqaddiru li harkatin kuma wanda yake kaddara motsin dan adam jijjuya yasa idan Allah ya ga dama sai gagara shuya kan kana zaune kawai gashi gababon ba sa iya sufunta in kan ba sa iya dokan ka wa ajalin haka kuma Allah subhanahu wataala shine ya sanya dan adam ya sanya ma dan adam ajali yake jujjuya shi alba'isun rusul ilaihim li'iqamati hujjatu alaihim Allah shine wanda ya aiko da manzanni domin ya kafa ya tsaye da hujja a kansu dan gobe kiyama kawai ne zo ce Allah ai ban sani ba a ai Allah da nayi kaza akan jahilci a Allah mu babbakun kai ne a a shi ya sanya Allah ce wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibul qawt Allah ce mun aiko a cikin kowace al'umma manzo wannan manzon me yake cewa mu bauta wa Allah mu nisanci dagut to kuma saboda na mu kwana anan suma khatama risalata wan nazarata wan nubuwata bi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama insha Allah dan kwana a gurin da fata makanta daidai Allah tara mu cikin ladan abinda mu kuskure Allah ya fi mana bukatocin na alheri Allah biya mana su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ta ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ci gasu da kushe mata fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh